الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 125 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta 126 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna shida ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da shida ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واخلق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا وإسماعيل ربنا
ubangiji ij'al hadha baladan amina ya ubangiji ka sa wannan guri ya zamto gari wanda yake amintacce warzuq halahu min ath-thamarat ya ubangiji ka azurta mutanen wannan gari da ath-thamarat wato ƴaƴan itatuwa amfanin gona man amana minkum billahi wal yawmil akhir ya ubangiji duk wanda ya imani daga cikin su da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira ya ka azurta shi da ainihin wato amfanin gona da ‘ya'yan itatuwa. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ƙwala sai Allah ta'ala ya ce wa man kafawa shi ma wanda ya kafirce mun ɗin ba umarfi a hukalinan zan ɗan jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan. Yanzu ma a ɗaurahu ila azabin na sa'an nan daga baya kuma zan ƙora shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir Allah tabaaraka wa ta'ala yace tir da makoma in ta zauto ita ce wuta wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt ka tuna yayin da annabin Allah Ibrahim ya daga alqawa'ida wato ginshikai min albayti na dakin Ka'aba wa Isma'ilu shi da dansa Isma'il alaihi wassalam sai suka ce rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ya ubangiji ka karba mana aikin da zamu yi dinnan ya zamto dan kai zamu innaka antas samiul alim ya allah kai ne as-sami' wato wanda yake ji al-alim kuma masani wa id qala ibrahim rabbi ij'al hadha ya ubangiji ka sanya wannan mana wannan gurin tunda a lokacin makkan ba gari bane annabi Allah Ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha ya ubangiji ka sa wannan guri din ya zamto baladan gari aminan amintaccen gari annabi Allah Ibrahim ya sauka garin Makka wato farfajiyar kenan kuma gurin babu wani abu da yake fitowa babu wata shuka sai ya ce ya ubangiji ka sa nan gurin ya zamto gari warzuku ahlahu min ath-thamarat ya zamto gari kuma ka azurta mutanen garin da 'ya'yan itatuwa kaga wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala shine mai yin wannan domin makka wadin ne ghairu zizra'i wato guri ne da babu wata shuka da take yi a gurin duwatsu ne kawai a garin gurin babu wasu bishiyoyi da suke fitowa lokacin da annabin Allah Ibrahim ya je to da ya addu'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa sai ya zanto makka gari ne mai aminci kuma gari ne mai ni'ima na amfanin gona ko da ba a noma a garin ba zaka samu kuma a makka din wato abinda ake nomawa misali kamar a nan Najeriya to in ka je can kuma sai fi nan sauki a yanayin da kudin sun yake saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya arziki a garin idan gwamnatin Saudiya ta ga cewar ya kamata 'yan ƙasar su rika cin wani abu ayyananne misali to ba za su so wannan abin ne a gwamnatance su rage masa kuɗi domin 'yan ƙasa su saya cikin sauƙi kaga wannan arziki ne Allah tabaraka wata'ala ya koro musu warzuqu ahlahu min ath-thamarat ka azurta wato mutanen wannan gari da nashin ath-thamarat ya zo cikin kisoshi da ake faɗa cewa ba'id da take makka da take saudiya da garin a urdun yake annabin allah ibrahim da ya wannan addu'a sai allahu tabaraka wa ta'ala ya sa mala'ika ya ɗauko gurin kacokan ɗinsu ya da shi saudiya ya zamto wato guri ne wanda yake da ni'ima da ainihin ‘ya'yan itatuwa annabi ibrahim ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir mutanen garin wanda zaka azurta su ne waɗanda suke wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira ma'ana yana addu'a gawa musulmai kenan wato yana addu'a ga muminai su kaɗai ƙala sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa man kafara fa ummati qalilan shi ma wanda ya kafirce mun din zan ɗan jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan. wannan Allah tabaraka wata'ala ke gashi ya kafirce masa ya saba wa Allah yana shirka da shi Allah ta'ala ya ce fa umatti'uhu qalilan shi ma zan dan jiyar da shi dadi kadan kadan din da ake nufi ba wai dan kadan a duniya ya kare ba a'a ana nufin na rayuwar duniya domin shi da din da wato jin dadin rayuwar duniya dan kadan Allah ta'ala ce qul mata'ud dunya qalil kace jin dadin duniya fa dan kadan ne to duk abin da za a biyo wanda yake ba musulmi ba sunansa dan kadan tun da iya duniya ne duniya kuma wata aba ce wacce take katsewa a koda yaushe kuma koda ta yi mutum tsawo ma za a wayi gari mutum ya ga rayuwar da ya a duniya ba tafi mafarki da mutum yake iya yi ba yanzu idan jiya da daddare kayan mafarki yanzu har gari ya waye ya riga wuce to haka rayuwar duniya take kowa zai ga kamar ma bai rayuwa har an riga an wutar da rayuwar wannan kuma fa umatti'uhu qalilan wa man kafara fa ummatuhu qalilan wanda yake kafiri shi ma zan jiyar da shi dadi dan kadan yana gwada mana cewa wato arziki ko jin dadin duniya Allah tabaaraka wa ta'ala ba shi yake lissafawa a matsayin wato alkhairi cikakke ba abin da yake alkhairi cikakke shine rabauta da gidan aljanna gobe kiyama amma arzikin duniya ko kudi ko wani abu ba shine mahanga ta yadda za a ce Allah yarda da wannan ko bai yarda da wannan ba domin gashi Allah tabaraka wa ta'ala yana azarta waɗanda suke ba musulmai ba ma waɗanda suke ba su ma yi imani da akwai shi ɗin ba ma gaba ɗaya amma yakan ba su dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Allah mustaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa inda a ce mutane duka za su haɗu akan ɗariƙa mana akan kafirci kowa da kowa zama arne Allah ta'ala ya ce la'asbaina huma an gadaka da mun shayar da su ruwa wadatacce da za su samu amfanin gona mai yawa kaga kenan sun yi kafirci kuma a sake ba su Allah kenan subhanahu wata'ala yace ba dan ma walaula yakuna nasu a walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahman li biyutihim suqufan min fidda ba dan ma kada mutane su zamto umma wahida kowa ya zamto kafiri ba ma ba dan kar kowa ya zamto arne ba Allah ta'ala ce da za mu baiwa iya kafirai dukiyar da suqufan min fidda sai sun yi rufi su yi silin su yi pop na azurfa tsabar yau kusa da duk wanda ya kafirce mu sai na ba shi kudin da wato zai yi rufin gidansa ma da da ainihin azurfa amma saboda in aka yi haka to mutane da yawa za su bar imaninsu saboda ganin abin da yake kusa ba ma haka ba ma mutane sukan je su nemi asiri ko su nemi tsafi ya za su yi su tara kuɗi je su yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suna ganin waɗansu sun yi ɗin ba kuma ba samu kuɗin ba amma tare da haka suna ta yi suna ta yi suna ta yi kaga inda a ce duk wanda yake ya yi shirka ko kuɗi duk wanda yake ya kafa ce Allah kuɗi da mutane an samu ar haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ba dan kansu zamto kowa arne ba kan da an tara musu dukiya to amma a hakan zaka ga mutum ya ce shi Allah ta'ala ya yi shi dan adam kowa yana ganin sai ya ce to yana so a bashi wani tsafi da zai zama ba a ganin sa a kodin shi sai lokacin da ya ga dama a bashi layar bata ko ba yi a yana yi ko a ce ai yana layar bata ne zai iya shiga gurin kuɗi ba gan shi ba dan adam kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya yayi ka a ganka ka ga mutane yace wai shi so yake a daina ganin sa ya zama aljanna aljanna kamar yadda aljanna yake ba a ganin sa shi ma ya zama da haka yake ma sai ya ga dama sannan a gan shi tsafar ganganci Allah ta'ala ce zan jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan ma'ana daɗin duniya sun ma'adutsarruhu ila azabin nar sa'an nan kuma zan kora shi zuwa ga azabar wuta wa bi isal masir tuk da a tur da ainihin wato makoma idan ta zamto ita ce wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il yayin da annabin Allah Ibrahim da Isma'il ɗansa suka ɗago wato ƙawa'ida min albait ginshiƙai na ginin ɗaki ma'ana ɗakin ka'aba da wannan da yawa daga cikin malamai suke cewa wanda ya gina ka'aba shine annabin Allah Ibrahim alaihi salam shi da ɗansa Isma'il wasu suka ce a'a ai ita ka'aba annabi Adam ne ya gina wasu suka ce tun kafin ma annabi Adam ya zo duniya aka gina ta aka fito da annabi Adam kan ƙasa dama ka'aba tana nan a gine sai dai daga baya ta rushe ne annabi Ismail ya zo ya ɗago ta shi da ɗansa, annabi Ibrahim shi da shi da ɗansa. Amma dai aya ta tabbatar ga aya, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Annabi Ibrahim alaihi salam ko shi ya kirkiri ginin ta a daidai gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya nusar da shi haka ko kuma ta rushe din ya gina. Annabi Ibrahim dai ma'ana ya gina Ka'aba, na fata an gane. Kuma da ya gina Ka'aba sai ya tsaya akan wani dutse yayin da zai yi gini sai ya ce rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karba mana wannan shine ayar da makaranta jiya wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki wato gurin tsayuwar annabi ibrahim a matsayin gurin yin sallah annabi ibrahim ya ce rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka amsa mana ka karba mana wannan wato aiki da zami innaka anta samiul alim ya ubangiji kai ne as-sami wato mai ji dangane da addu'o'in mu in aka ce Allahu tabaaraka wa ta'ala mai ji ne to jin sa fa ba irin na bayi bane ba irin na halittu bane domin jin halittu ji ne wanda yake takaitacce abin da yake kusa da kai da kuma sautin da ya fayyacu ya bayyana a fili shi kake iya ji shi kake iya ganewa da kuma sautin da yake da kusanci da kai da kuma sautin da ka san ma'anoninsa kawai amma Allah tabaraka wa ta'ala babu wani sauti da bayyaji babu wani sauti da bai san ma'anarsa ba ba shine ma wanda ya sanar da wanda ya san ma'ana din sanin ma'anar abu duk wanda ya san ma'anar wani yare ko wani sauti to Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ma'anar wannan sauti din ba irin jin dan adam bane wasu na cewa bai kamata ka ce dan adam yana ji ba tunda Allah ya ce shine as-sami' shine mai mai ji wasu ce ai ba za a ce Allah yana ji ba tunda dan adam ma faj'alnahu sami'an basira mun sanya dan adam ya zamto mai ji mai gani to amma daidaiton al'amari shine aqidar ahlus sunnah wal jamaa shine Allah tabaaraka wa ta'ala yana ji kuma ɗan adam su ma suna ji bayi su ma suna ji da dabobi da sauransu sai dai jin bayi ya sha bamban da jin Allah tabaaraka wa ta'ala ba irin jin bane shi ɗan adam idan sauti ma koda yana kusa da shi kuma koda abin da ya san ma'anarsa ne idan yayi yawa zai ce a dakata ya fara sauraron wannan yanzu in mu uku muna maka magana a tare da juna za ka ce a ɗan da ka sani saurari ɗaya tukun wani a kake cewa wani a kake cewa amma Allah ta baraka wata ana ba wanda ya san adadin da yake kiransa a lokaci guda ba wanda ya sani sai shi kaɗai sani kuma kowa ya gane me yake faɗa kuma ya fahimci in ya ga dama zai amsa wa kowa kuma a lokaci guda subhanahu wataala kuma shine al-alim shine masani ya ubangiji kai ka san niyyar mu da annabi Ibrahim kai ne mai amsar addu'a kai ne mai ji mai amsawa kuma kai ne masani Allah tabaraka wa ta'ala shi ne masani Allah tabaraka wa ta'ala ya bewa bayansa ilimi ne ɗan kaɗan wa ma'utitu min al'ilimi illa ƙwalila abinda aka baku na ilimi ɗan kaɗan ne na
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكية إنك أنت العزيز الحكيم
hayyakallah Allah tabaaraka wa ta'ala yace sai annabin Allah Ibrahim yace rabbana ya ubangijin waj'alna muslimaini laka ya ubangiji ka sanya mu masu kadaita ka mu zanto musulmai masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina ya ubangiji kuma ka sanya zuriyar mu su masu zanto haka ummatan muslimatan laka su zanto jama'a masu miƙa wuya gare ka wa arina manasikana ya ubangiji ka sanar da mu manasikana mana ayyukanmu ka sanar da mu ya zami bautata maka ka sanar da mu manasik wato ayyukan hajji wa tub alaina ya ubangiji ka karɓi tubanmu innaka anta at-tawwabur rahim ya ubangiji kai ne at-tawwab ne yawan karɓar tuba ar-rahim kuma ya ubangiji kai ne mai rahama annabi ibrahim yace rabbana ya ubangijinmu waja'alna musulmaini laka ka sanya mu mu zamto masu ikhlasi masu musulunci masu miƙa wuya gare ka da annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ka samu zamto musulmai gare ka ba ana nufin wato da ba musulmai bane a'a abinda ake nufi shine ya ubangiji ka sanya mu masu kadaita ka yana nufin wato ya ubangiji ka tabbatar da mu akan wannan tauhidin da muke ciki haka annabawan Allah suke yi kamar yadda shi annabi Ibrahim din a wata aya yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta ya ubangiji ka nuna mun ya kake rayar da matattu idan mai rai ya mutu ya kake tasar da shi sai Allah ta'ala ya ce da annabi Ibrahim awalan tu'min annabi Ibrahim ba kai imani bane ko baka baka imani baka yadda ba sai annabi ibrahim ya ce bala walakin liyaqma inna qalbi eh na imani so nake zuciyata ta ƙara ƙarfi akan imani to saboda haka rabbana waj'alna muslimaini laka ya ubangiji ka samu mu zamto masu kadaita ka ma'ana mu ci gaba da irin wannan tauhidin kada wani abu ma ya zo wa min dhurriyyatina ya ubangiji haka nan ya'yan zuriyar musulma ya ubangiji ka sa su zamto umma na ka ce umma shine jama'a muslimatan laka su zamto al'umma masu miƙa wuya gare ka wa arina ya ubangiji ka sanar da mu manasikana manasik ɗin nan waɗansu malamai suke cewa ana nufin ka sanar da mu shari'ar mu shari'ar musulunci ya za mu yi sallah ya za mu yi azumi ya za mu yi aure ya za mu yi zakka ta ce wannan shine manasik wasu kuma malaman tafsiri suka ce wa arina manasikana ya ubangiji ka sanar da mu yadda za mu yi aikin hajji tunda lokacin annabi ibrahim kaga shi ya fara assasa makka ɗin inda za a yi hajji shi ya ubangiji ka sanar da mu ya za a yi aikin hajji saboda wato nusuk ana nufin galibi yakan zo da ma'anar aikin haji wani lokaci kuma yakan zo da ma'anar yanka wani lokaci kuma ma'anar shine ne ibadoji gaba da wa idza qadaytum manasikakum Allah tabaaraka wa ta'ala ce idan kuka kammala wato aikin haji wani lokaci kuma nusuk ana nufin yankan wato layya wa tub alaina ya ubangiji ka karɓi tubanmu naka ce tuba shine bawa yayi laifi Allah tabaaraka wata'ala ya kale wannan laifin a madadin yaya innaka antat tawwabur rahim ya ubangiji kai ne at-tawwab naka ce tawwab ana nufin mai yawan karban tuba sifa mubalaga ne tawwabun rahim ya ubangiji kai ne wato mai yawan karban tuba abinda wannan yake nufi shine koda bawa ya tuba ya sace aikata laifi ya sake tuba to Allah ta'ala zai sake karba ya sake aikata laifin ya sake tuba Allah ta'ala zai karba ya sake yi ba kamar yadda mutane suke faɗa mana sai ai so uku ne a wannan abun dan adam ne so uku ko ya ce so biyu ko ya ce so ɗaya shi to ana taɓa gaya masa ya sake yi wannan dan adam kina masha Allah tabaraka wa ta'ala tawwabun ne wato mai yawan karɓar tuba ne ko da ya nanatu Allah tabaraka wa ta'ala yana gafartawa sannan rahim ubangiji kuma mai rahama ya Allah karbi tubanmu ya Allah ka mana rahama ar-rahim wato shine tausayawa bayi Allah tabaaraka wa ta'ala yana tausayin halittunsa yana tausayin bayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana da rahama tausayi guda 100 ne guda 99 suna gurin sai gobe alkiyama guda ɗaya ne a duniya ake cancanawa da shine dabba take jin tausayin ɗanta wannan guda ɗayan da shi ne in kaga uba yana jin tausayin ɗansa wannan ɗayan ne a cikinsa ne in kaga uwa tana tausayawa ɗanta a cikin wannan ne duk abin da kaga wane yana jin tausayin wane har yana kuka saboda tsabar tausaya wannan a cikin wannan guda ɗayan ne ba amma guda tara sai gobe alkiyama wani hadisi annabi sallallahu alaihi ke cewa inda kun san a cikin ma'anar hadisin da za ku ga ko da kun san wato rahamar Allah tabaraka wa ta'ala lallai da wanda yake kafiri ma sai ya sa rai ko zai haye gobe kiyama ina zai ga tarin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma da a ce za ku ga tarin azabar Allah tabaraka wa ta'ala to da mumini ya tsorata anya kuwa ba za a azabtar da shi ba saka Allah tabaraka wa ta'ala shine at-tawwabur rahim mai yawan karɓar tuba kuma shine mai jin tausayin bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku ji tausayin bayi sai arrahman ya ji tausayin ku ku ji tausayin wanda wanda suke kasa wanda yake sama shi ma kuma ya tausaya mu shine Allahu tabaaraka wataala saboda ka jin tausayi abu ne wanda yake zama sanadiyar Allahu tabaaraka wataala kuma ji tausayin ka a wannan hadisi manzo Allah yake cewa ku ji tausayi ko da gurin yanka ne in za ku yanka dabba ku tausaya mata daga cikin tausayin kuma shine ku wasa wukar da za ku yanka ta kuma kada ku wasa a gabanta kuma in za ku kawo wukar ku zo da ita a ɓoye ana kwantarwa ku yanka ta Allah tabaraka wata'ala yace annabi Ibrahim yace rabbana ya ubangiji wa ba'ath fihim rasula ya ubangiji ka tura musu da manzo ka tayar da manzo a cikin su yatlu alaihim ayatika ya ubangiji wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya kuma sanar da su alkur'ani wal hikmata da kuma hukunce-hukuncen cikin alkur'ani din ko wal hikmata ya sanar da su sunnoninsa ko wal hikma ya sanar da su wato aikace-aikacen addinin musulunci haka magabata wasu ka fasara wai zakihim ya kuma tsarkake su daga datti na ainihin shirka ya zama sila na wato yin tauhidi gare su wai zakihim ya tsarkake su daga dattin shirka ko kuma wasu ke ce wai zakihim shine ya karbi zakka daga gare su ya zanto an tsarkake su kenan innaka anta tawwab innaka antal azizul hakim ya ubangiji kai ne al aziz mabuwayi al hakim kuma kai ne mai hikima rasulan minhum Allah tabaaraka wa ta'ala yace rasulan minhum wato manzo minhum daga cikin su ya zamto sun san shi kuma mutum ne kamar yadda yake mutum hikima kenan ta Allah tabaaraka wa ta'ala kaga in bako ne watakila wani mai zance ya ce to ai ba mu san shi ma a garin su ya yake ba ya zo nan kawai yana ce mana muka san shi ma me yake a can to amma minhum dan cikin su ne a makka aka haife shi ya girma a tsakankanin su yayi kuruciya ya tashi ya girma suka san halayyarsa gaba daya sai ya zamto duk abin da ya bayyana na halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin cewa rasulan din ana nufin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bayyana abin da ya yi rayuwa duka a gabansu ne kuma sun tabbatar mutumin kirki ne tun yana ƙarni sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ganin wani mutum mai kyakkyawan halayya mai amana kamar sa ba shi yasa ma suke ce da shi amin mana amintacce wanda yake da amana a rawaito hadisi daga irbad dan sariya daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah yake cewa inni indallahi maktubun khatiman nabiyyin ni Allahu tabaraka wa ta'ala ina nan a rubuce a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala tintini dama wa inna adama la munjadilun fi dinati tun lokacin annabi adamu alaihi salam yana nan a yashi a cikin wato din dinsa a cikin turbayarsa ko a cikin wato yimbinsa an halicci gangar jikinsa daga yimbu ba a busa masa rai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun lokacin ma Allah ta'ala ya kaddara ni tunda tintini annabi ibrahim ya yi wannan addu'a cewa ya ubangiji ka tura musu manzo manzo na ke cewa tintini dama ne allah ta'ala ya kaddara ni ina nan tun lokacin annabi adam alaihi salam yana cikin turbayansa amma wannan ba yana nufin cewar an fara halittar manzo muhammad sallallahu alaihi salam kafin annabi adam ba allah ta'ala ya riga ya kaddara ya shirya zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi salam tun ma annabi adam bai zo duniyar mutum tun kafin ma a busa masa rai tukuna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zan ba ku labarin farkon al'amarina ana da'watu ibrahim wa bisharatu isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni qad kharaja minha nurun adha'at laha adha'at laha minhu qusur shar annabi sallallahu alaihi wasallam yake zan ba ku labarin farkon al'amarina ni din nan addu'ar annabi Ibrahim ne kuma bisharar annabi Isa ne alaihi salam kuma shine ne irin mafarkin da mahaifiyata ta yi yayin da ta haife ni ta ga cewa wani abu ya fito daga jikinta ya haske wato manyan manyan gidajen da suke yankin sham kaga annabi Ibrahim ya addu'a ke yace rabbana awaba fihim rasulan minkum ya ubangiji ka turo musu da manzo daga cikin su Abdullahi Abbas yake cewa dukkanin annabawa sai dai guda goma kawai su ne baban Isra'ilawa amma dukkan su zuriya da ya dukkanin annabawa ya ce illa ashara sai dai guda goma akwai annabi Nuh da Hud da Salih da annabi Shu'aib da Lut da Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam alaihi ajma'in waɗannan kawai su ne baban Isra'ila annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ka turo musu da manzo ya tulu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyin ka ya ubangiji ya musu wa'azi ya bayyana musu halal ya bayyana musu haram wa yu'allimuhum alkitaba ya sanar da su ya karantar da su alqur'ani kina alqur'ani sanar da mutum aiki shi sa malamai suke cewa wato a yanzu suke cewa in mutum iya karatun larabci da kyau zai iya karantar Qur'ani amma tariqatul musla a tariqatul musla li ta'lim al-Qur'an suka ce iya tariqatul talaqqi ita ce wato zababbiyar hanya mafi biciyar hanyar koyar al-Qur'ani ita ce hanyar ne wato hanyar koyo malami ya faɗa ka faɗa ba mutum ya karanta da kansa ba amma suke cewa mutum iya karatu da kyau karanta larabci da kyau suka ce to ya halasta ya karanta amma dai zaɓaɓɓiyar hanyar shi ne mai wato malami ya karanta da wannan ba ana magana wanda yake da itikani na iya karanta larabci ma kenan amma wanda bai yi wannan ba kuma dole ne sai ya koya a gaban malami tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ya karanta da qur'ani Allah ta'ala ya ce wa yu'allimuhumul kitaba bai ce kawai ya kawo musu qur'ani bai ce ya karantar da su kuma lokacin da aka saukar da alqur'ani ga kutabul wahyi marubuta wahayi idan aka annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi sai ya ga musu su rubuta kuma a lokacin alqur'ani babu waɗannan dogo-dogo din yanzu kamar nan wa yu'allimuhumul kitab to babu ya'yan yawun din haka nan babu tari duk wani dogo da ka gani na alqur'ani a lokacin da aka saukar babu wannan dogo haka aka rubuta saboda ka ba wanda zai iya karantawa sai an karanta da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan sahabbai su gane nan kaza ake nufi shi ma kuma wanda zai koyi qur'ani a gurin wani sai wanda ya koya din daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi sannan ya sannan me aka rubuta tunda a lokacin duka babu wannan duban idan ka samu shin mai ruwa to babu dugo in ka samu ta babu dugo in ka samu ta babu dugo din in ka samu ba babu kawai in za a yi taguje a yi ɗan lungu ne kawai babu yaya to kaga baka saka karanta irin waɗannan abubuwa sai an karanta daga baya sai aka zo aka yi wannan dubu ɗin kuma aka zo aka yi wasani kaga da ba wasani kun babu yaya haka dai karatu ba wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ya kuma karantar da su alhikima wasu kace alhikima shine fahimtar alqur'ani ne ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta da mutane alqur'ani da kuma me ma'anar alqur'ani ba kawai mujarradin karanta alqur'ani din kawai ba a'a sanin menene a ciki shi sa magabata sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna karanta suna haddace alqur'ani ne da aya biyar biyar isa wa'in su suka mutu wasu haddace ba wasu suka haddace wasu wasu haddace aya biyar biyar suke saboda mutum ya koya ya koyi me ma'anar cikin waɗannan ayoyi wani zakihin ya kuma tsarkake su suna wato su bar shirka su bar bautar wani Allah su koma zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala innaka antal aziz Allah tabaraka wa ta'ala kai ne al aziz naka ce aziz shine mabuwayi me ake nufi da buwaya buwaya shine wato iya aiwatar da komai ya zanto wato ya fi karfin komai da kowa yanzu kai kadai idan aka barka da shugun dinka al'amuran da ya shafi rayuwarka iya kai kadai ba to kai baka zanto aziz akan rayuwarka kadai ba ba ka bangaren lafiyarka ko rayuwarka ko mutuwarka ba a'a gudanarwar yau da kullum ta rayuwarka kai din ba aziz bane akan kanka domin aka ce aziz shine wanda yake iya daukar nauyin komai da komai abin da nake nufi shine yanzu kai kadai in an kyale ka ba za ka ce kai za ka yi wa kanka abincin safe za ka je ka nemo ka dafa ka ci ka miƙo kanka ruwa kai za ka wanke tufafinka kai za ka goge tufafinka kai za ka yi barcinka kai za ka yi kanka aski in baka lafiya kai za ka nemo kanka da kanka magani me warkar da kai shi ne Allah ta'ala kaga nan a kyale ma nan gurin ya fi karfin ka dama kwata kwata dama to kai za ka je ka nemo wannan shine maganin irin rashin lafiyar da nake ka gane zazzabin nan kaza ne wanda ya wannan babu mashin ɗinka ya lalace sai ka je gurin wanda yake ka ta iya rayuwarka kadai baka zanto aziz a karan kanka ba to Allah ta baraka ta Allah ka ce aziz shine wanda ke mabuwayi kowa da komai ya wadace shi ya isa komai ba abin da ya karfin sa subhanahu wataala amma kai kadai iya abin da ya shafe ka ya karfin ka ba wanda aka kyale shi zai rayu shi kadai babu shi wallahi kai kadai a ce kai za ka yi rayuwa komai naka kai za ka yi wa kanka ba kai saba idan kana da yara kai kai ka dai ma sai matar ka bata na sati da sati ne ka duba dunya da ne ni zo in dafa nan ne aiki ka ji kai dan zuba mun shayin nan ni wace madara ce ta farki ciki ne saboda abin ya fi karfin sa ba za ka iya ka zo kai ta dafawa kana iya fa wannan ba ka ji abin ya fi karfin ka a ce to an daina wanki da guga kai za ka yi ta kayan ka an daina yankan barci kai za ka yi kayan ka kowa ya daina kowa aski kai za ka aske kanka da kanka an daina kowa allura kai za ka yi wa kanka kowa ya daina kowa kowa ka kadai ba wanda ya sai rayuwa haka kaga kenan dan adam a iya shi karan kansa bai isa ba shi ma kuma wanda zaka je ya baka kaza shi ma yana bukatar ka a wani guri kaza wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace shine al-aziz mabuwayi shi ya iya komai kuma ba abin da ya karfin sa subhanahu wa ta'ala shi ya karfin kowa da komai kuma al-hakim mai hikima ta yanda ya saka rayuwa tsakanin wani da wani kowa yana da bukatar kowa wani yana sai da kaza wata rana a kasuwa sai kaji ya ce dama in ma ranar na karɓa kaza a kurinka to yanzu no zan cika ma saboda shi yana bukatar irin kayan ka kai ma kuma kana bukatar irin kayan idan wani abu ya rikice ka je ka kira wani dan Allah wani kaza shi ma wani abu ya rikice bangaren ka ka je da Allah wani kaza to haka da wata Allah ta'ala shine wato ala innaka antal azizul hakim ya wani kai da Allah kuma shine kai ne al hakim na'am
ومن يرضى عن